الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون إنه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها حب المال والميل إليه فالإنسان بفطرته يميل إلى المال حيثما مال ويظن به كما قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وقال وتحبون المال حبا جما وقال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ولا يلام الإنسان على حب المال لأنه قوام للعيش وقد أذن الله له بذلك فقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فليس الشر ولا الإثم في طلب المال نفسه ولا في حبه وليس هذا ما يخافه الإسلام على المسلم أو ينقمه عليه وإنما الذي يخافه الإسلام على المسلم أن يتعبده المال حتى يعتلق حبه قلبه حتى يعتلق حبه قلبه اعتلاقا سكرانا بحيث يكون سكرانا في حبه لا يعرف ربه كمعرفته للمال فيصير عبدا له واقف معه ولو كان فيه سخط ربه وغضبه ولا يبالي إذا فاز بالمال رضي ربه أم سخط إن أحب أحب للمال وإن أبغض أبغض للمال وإن أعطى أعطى له وإن منع منع له لا قصد له إلا المال فالمال إلهه فالمال رسوله فمن يهم به فليلعب بدرهمه ولا عقوبة ولا عقوبة فيه أبلغ من مسيس بدرهمه فهو في المال كما قيل في ليلى عدو لمن عادت وسلم لأهلها ومن قربت ليلى أحب وأقربا وبمثل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال وأنه قال إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم وقال أحد من الحكماء الهم آخر هذا الدرهم الجاري النار أول دينار نطقت به أيها المسلمون اعلموا أن المال نعمة لا تعدو أن تكون كسائر النعم كسائر النعم هي محل للخير كما قد تكون محلا للشر فإن يكن أحد فإن يكن أحد قد فسد بسببه فلقد فسد غيره بسبب عقله وإن بطر به فلقد بطر به غيره وبطر غيره بصحته وكل نعمة من النعم الشاكر لها قليل والكافر بها كثير وقليل من عبادي الشكور بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك أنقوى مسلمين abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi hudu ba ta yi bayani ne akan wato ni'ima ta dukiya dukiya ni'ima ce kuma takan iya zama wa ukuba da bala'i mu sani yana daga cikin tsarin halitta wanda Allah ta'ala ya halicci halittun shi akai ya halicci halittu suna masu son dukiya da kuma karkata zuwa ga inda dukiya take mutum da asalin halittar da Allah ya mashi yana juyawa duk inda dukiya ta juya kuma yana da tsananin kwaɗayi a kanta da rowa wajen ba da wannan dukiya kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce ka faɗi ka ce masu da a ce ku kuke mallakar taskokin arziki na Allah to da kun riƙe kun yi rowa saboda jin tsoron ciyarwa kaga taskokin arzikin Allah ai ba su ƙarewa ma inda Allah ba amma tare da yawansu da rishin ƙarewansu to inda ɗan adam yake mallake da su Allah ta'ala ya ce da ya riƙe ya hana masauran dangi da 'yan uwa saboda ɗan adam yana jin tsoron badawa makanar insanu katura haka Allah maɗaukaki ya faɗi a suratul fajr ya ce wato hibbunal mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai tarin yawa haka Allah maɗaukaki ya faɗi a suratul adiyat ya ce innal insana la rabbihi lakanud lalle ɗan adam mai yawan butunci ne ga ubangijin shi wa innahu ala dhalika la shahid kuma lalle shi mai shaida ne akan haka wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma lalle shi mai tsanantawa ne game da son dukiya yan uwa musulmi son da dan adam yake ma kudade da dukiya ba abin zargi bane shi akan haka domin saboda ita dukiyan nan da ita ce rayuwa take tsayuwa kuma Allah maɗaukaki ya mashi izinin ya je ya neme ta ta hanyar halak Allah maɗaukaki ya ce fa'iza ƙudiyatis salatu idan aka gama sallar juma'a fantashiru fil ardi to ku walwatsu a cikin ƙasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falala ta Allah kaga Allah ya yi umarni ɗan adam ya je ya nema daga cikin falalan shi na dukiya ta halal haka Allah maɗaukaki ya faɗi cikin suratul mulk Allah ya ce huwal ladzi ja'ala lakumul arda zalula Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo horarra famshu fi manakibiha ku yi tahiya akan sasanninta wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga arzikin da Allah ta'ala ya hore muku samun shi a bisa banta amma kar ku mance da cewa wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi ne za a tada ku ƴan uwa musulmi ba sharri bane ba laihi bane neman dukiya da ɗan adam yake ko kuma ƙaunar da yake ma dukiya ba laihi ba ne mutum ya so dukiya alama ce ta hankali da basira ba laihi ba ne mutum ya tashi tsaye wajen neman dukiya a'a kuma ba shi ba ne matsalar da musulunci yake ji ma musulmi tsoro ba shi ba ne abin da addinin musulunci ya aibanta ma mutum abin da musulunci ya ji ma ɗan adam tsoro abin da musulunci ya aibata ma mutum shi bisa kan dukiya shine ya koma bawan kuɗi bawan dukiya ya zamanto dukiyai ta liƙe ma zuciyan shi liƙewa mai tsanani ta yanda ya kai yayi maye ya shiga cikin rudu da maye na tsananin son dukiya baya ganin komi sai dukiya ya zamanto wato gaba ɗaya ya koma in kaga ya yi tsayaccik ya cimire to babu abin da zai motsa shi ya gusa sai dukiya ya zamanto shi babu mutunci babu sanayya babu yan uwantaka babu addini babu manufa babu Allah sai dukiya kadai dukiya ita yake bauta in ya yarda ya yarda ne saboda dukiya in ya yi hushi ya yi hushi ne saboda dukiya bai damu ba idan dai ya samu dukiya Allah shi ya yarda ko ya yi hushi da shi wannan ba matsalar shi bace shi dai ya samu ya tafi dukiya in ya tafi cappa to insha Allah Allah in cine mai albarka za ya yi idan Allah wuta zai babbaka shi idan Allah zai bata da shi wannan ba matsalar shi bace to wannan shine babban abin da musulunci yake zargi kuma yake aibatawa kuma yake ji ma dan adam tsoron shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ba talauci nake ji muku tsoro ba ya ce a abin da nake ji muku tsoro shine Allah ta'ala ya buɗe kike muku dukiya ku ɗora gwagwarmaya saboda ita sai ta hallakar da ku kamar yadda ta hallakar da al'ummomin da suka rayu gabaninku ‘yan uwa musulmi idan mutum ya zama bawan dukiya zai zama na idan ya bada to ya bada saboda ita ne idan ya hana ya hana saboda ita idan ya yi sauƙi ya yi sauƙi saboda dukiya idan ya yi kaushi ya yi kaushi saboda dukiya uwayen shi ba su sa shi manyan garinsu ba su sa shi ba dattizantaka a wajen shi sai ta dukiya mai girma a wajen shi shine mai dukiya mai matsayi a wajen shi shine mai dukiya in baka da dukiya to kai wulakantacce ne ko mi kada ha kuma kowa ya daure magindi shi gaba ɗaya girmamawar da ke cikin zuciyar shi ta dukiya ce mutuncin da ke cikin dukiyar shi na dukiya ne zumunta da 'yan uwan shi ana kullawa idan 'yan uwan masu dukiya ne in ba su da dukiya haihata haihata shi da su kawai ya yi gama sun yi yamma babu bai ma fatan Allah ya gama su to in dan adam ya zamanto dukiya ta hi komi kuma ta hi kowa ta hi Allah shi ta hi annabin shi ta hi uwayen da suka haihe shi tahi duk wani mai mutunci a wajen shi to wannan ya kai wato ƙarshen hallaka ya kai matakin son dukiya wanda musulunci yake ƙyama kuma yake jima musulmi tsoron ya kai wannan matakin domin da an kai wannan matakin to saura kiris a bugo katanga da an bugo katanga kuma hallaka ce saboda haka 'yan uwa musulmi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zargi mai son dukiya da irin wannan halin ya ce ta isa abdul dinari wa dirham wal khamis bawan kuɗi ya taɓe bawan abin duniya in u'tiya radiya in an bashi sai ya yarda wa in lam yu'ta lam yarda in kau ba a bashi ba to har abada ba zai yarda ba in kaga ya tada bala'i yana tarkice cikin al'umma ana ta dane shi ana bashi hakuri to ba a bashi bane da inda aka bashi shi kan nan rigima ta ƙare in kaga ya ƙaryata gaskiya ba a bashi bane da inda aka bashi ƙarya ma ta zama gaskiya a wajen zance ya ƙare don haka shi in dai ya samu kowa ma ya rasa in dai ya samu duniya ta ƙone gaba ɗayanta wannan ba matsalan shi bace to in ɗan adam ya kai yana son kuɗi irin wannan matakin wallahi ya kai matakin hallaka hallaka ce da zaran kai samun dukiya a wajenka shine zaman lahiya rashin dukiya a wajenka shine rashin zaman lahiya in za a shibka alheri a gidan kowa in dai baka ji dukiya ga hannunka ba kai shi kake sharri ne ake shibkawa kuma wannan alherin sai ka san yadda kai ka soke shi kan maida shi sharri matukar dai baka samu kuɗaɗe ba in kau kana samun kuɗaɗe in wuta ake kunnawa a gidan kowa wannan ba damuwarka bane ba, ne ba. wannan wuta kai cewa za kai ma ai ruwan sanyi ne ake yafa ma mutane saboda kai kana samun kuɗi to ka zama lalatacce asararre mataki na ƙarshe yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi baka addu'a ga mutumin da ya kai irin wannan matakin domin manzon Allah ya ce ta isa wantakasa ya taɓe yayi asara wa idza shika falantakasha idan ya taka kaya kada Allah ya ba da damar a cire mai ita ma'ana in mutum ya zama wannan halin shine halin shi manzon Allah ya mai addu'a in ya fada cikin musiba kada Allah ya hudda shi ɗan uwa musulmi son dukiya da son kuɗi abu ne wanda ba abin zargi ba amma matukar bai wuce shayin da shari'ar musulunci ta shaya da inda ya wuce wannan shayi ya zama yanzu mutum dukiya yake nema ma da karan kanta to wannan ya zama kenan kwata-kwata bai san manufa ba ita dukiya ba ana neman ta bane saboda ita a ana neman ta ne saboda wani abu wanda bai samuwa sai da ita hau da aka ɗan matan basira ya kama ka ka ɗora kallon a ita dukiya ana ma neman ta ne kawai saboda a same ta ita da karan kanta to kai batacce ne cikin masu neman kuɗi hallakakke ne kai kuma baka ma san meye manufan da tasa ake neman kuɗi ba don haka ya dace ga duk musulmi ya zamo mutuncin ɗan uwan shi musulmi yana sama ga dukiya dole ne ga duk musulmi ya zamo wato zai iya salwantar da dukiyar shi domin ya kare addinin shi addinin shi yana sama ga dukiyar shi da za ta kama komi nashi ya kare da abin da ya zo ya samu a duniya ya iya karewa wajen ya ba addini kariya wallahi yana shirye to wannan shine wanda ya san me yasa ake neman kuɗi kuma ya san yanda ake a ci amfanin kuɗi amma idan ya zama ka dawo kana kallon idan Allah ya sa ka samu kuɗi to duk kowa ma ƙasa yake gare ka malaman garinku kaskantattu ne a wajenka saboda kai kake da kuɗi su ba su da kuɗi uwayenka kaskantattu ne a wajenka saboda kai kake da kuɗi su ba su da kuɗi wato duk wasu dattawan ƙasarku da na garinku kaf kana masu kallon hadarin kaji wulakantattu kaskantattu saboda kai ka samu kuɗi su ba su samu kuɗi ba kana kallon cewa dole ne masu ilimi su karanta aya alkur'ani su karanta hadisi su yi tsaye-tsayin daka wajen a ba dukiyarka kariya kuma kai ma a baka kariya saboda kuɗi gare ka amma kana ganin ita dukiyarka ba ita bace ya kamata a zuba wajen a ba musulunci kariya da addini to tur da kai a sararren dai ne kai hallakakken banza dukiyarka za ta kai ka tabaro ka dole ne ka yarda dukiya ana amfani da ita don a tsare mutunci idan ba ka iya sa dukiyanka ka kare mutuncin kanka da kanka to duk dukiyanka Allah waddanta ta zama azaba gare ka akwai mutanen da Allah ya ce dukiyarsu ya ba su ne don ya masu azaba da ita a rayuwar duniya to kai ka zama cikin wanda Allah yana sanya masu azaba ne da abin da yake ba su matakar kana kallo mutuncin ka zai zube alhali in ka zuba dukiya ka tsare shi sai ka ki zubawa ya ta zuba wani mai hikima ya ce labarakallahu ba'da al'irdi bil mali kada Allah ya sanya wa dukiya albarka bayan zubewar mutunci yace asunu irdi bi mali la udannisuhu ni ina kare mutunci na ne da dukiyata ba zan bari ya gurɓace ba a kana da dukiya amma ka wulakanta so ne ake amfani da ita don a tsara mutunci amma kai sai ka ɗoka kawai neman ta ake don ai ta tarawa kai ta dannewa kai ta ajewa kana ta tozarta kana ta kaskanta kana ta wulakanta a inda bai dace ba ka wulakanta in an sa dukiya ba a wulakanta to kai baka san me yasa ake neman dukiya ba ka ɓaci ka zama cikin wanda Allah ke ma'azaba akan dukiya kana da dukiya kana kallo wani malami cikin malaman garinku ya kaskanta ya wulakanta alhali in an sanya duke za a tare mai kaskanci da wulakanci kai ka zama cikin wanda ba su san manufa ba da tasa ake samun dukiya kana kallo uwarka ko ubanka su shiga kaskanci da wulakanci akan dukiya kuma kana da kai ka zama cikin wanda suka yi asara wajen neman dukiya kai idan mutum ya kai matakin da shi kan ya samu dukiya yana iya ba da uwayen shi da 'yan gidansu da 'yan unguwarsu da 'yan garinsu da malaman shi yana iya ba da addinin shi yana iya ba da komi to wannan kawai kame kurwa ya zama cikakken ɗan asara gangariya wanda ya asara kuma in aka samu al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda su dukiya duka tahi waɗannan ababen su babu mai girma a wajensu sai mai dukiya su babu mai mutunci a wajensu sai mai dukiya su babu mai bakin magana a wajensu sai mai dukiya in kai ilimi har yana zuba kana tafiya yana zuba ga ƙasa in dai baka da kodala kai kaskantacce ne wulakantacce ne za a iya ci ma mutunci za a iya ma komi iya zama na kai duk tsuhonka duk ruwarka idan gaba ɗaya jikinka tun daga madagakanka har zuwa takon ƙafanka hurhura ne in dai baka da dukiya kai wulakantacce ne baka da daraja a wajen wannan al'umma wallahi duk al'ummar da ta kai wannan matakin to wannan al'ummai ta hallaka ta gama ba wai ta kama tafarkin hallaka ba ne a ta taɓarɓare ta hallaka da haka hallaka ta cin mata manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lalle ne kowace al'umma tana da fitina ya ce amma fitina al'umma ta ni ita ce dukiya manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lalle ne dinare da dirhami kuɗi su ne suka hallakar da al'ummomin da suka rayu gabaninku kuma su ne za su hallakar da ku kuma ‘yan uwa musulmi dukiya ko kuɗaɗe su da karan kansu ba sharri ba ne ba alheri ne alheri ne kamar yadda suna iya zama wa alheri suna iya zama sharri idan kaga wani mutum ya lalace saboda Allah ya ba shi kuɗi to ɗaya ce daga cikin ni'imomi duk kowane ɗan adam yana iya lalacewa sanadiyar ni'ima ba ni'imar kuɗi ba ce kaɗai ya lalace akwai wani daban wanda shi kuma ya lalace saboda Allah ya ba shi ni'ima ta lahiya ko ta ƙarhi ko Allah ya ba shi ni'ima ta hankali wallahi wani ya je wutar jahannama sanadiyar ni'imar hankali Allah ya ba shi hankali yana da cikakken hankali amma hankalin nan nashi shi ya ja shi gaba suka ta wuta wani Allah ya ba shi dukiya ya zama ɗan wuta wannan dukiya ita ta ja shi gaba suka ta wuta wani Allah ya ba shi lahiya ta jiki kawai saboda yana da lahiya wannan lahiyar ita ya sa gaba ta kai shi wuta kenan kowace ni'ima daga cikin ni'imomi da kasari suna iya zama sadadiyar hallakan mutum kamar yadda ita ma dukiya takan iya ta zama Allah ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani mai girma ya ce idan ya yi ni'ima masu gode gode mata ‘yan kaɗan masu mutunce mata su ne suka fi yawa. ‘yan uwa duk inda al'umma suke duk inda wata ƙasa take duk inda wani gari yake duk inda wani ƙauye yake ya zamana suna ɗaga dukiya sama suna ba dukiya darajar da babu wani abu har abada wanda yake da kwatankwacin wannan dukiyar wallahi tallahi ba makawa sai fitintunu da matsaltsalu sun zo sun dabaibaye wannan al'ummai ko wannan jama'ai ko wannan ƙauyen kuma ba za su samun mahita ba har abada ‘yan uwa musulmi duk wani ɗan adam wanda yake tsarkake dukiya yake ba ta daraja irin wadda wato yake ba ta matsayi irin wanda ake ba Allah to wannan mutumin ya yi nisa da zaman lafiya babu shi babu zaman lafiya ‘yan uwa musulmi dalilin da ya sa na yi wannan bayanin a cikin wannan hudubai shine musibu da fitintunu da matsaloli wanda suke faruwa a cikin wannan ƙasai makwabtanmu ta najeriya wanda kullum kowace sahiya in aka waye gari sai a tar da wata matsala da wata fitina da wata musiba wadda ta ɗara mata baya kowace sahiya wata fitina take kunno kai wadda sai ta mantar da mutane ma ta baya fitintunu shashensu yana mantar da mutane shashi kuma gaba ɗaya sirrin guda ne shine wannan matsalai najeriya allah ya hudda su daga cikin matsalar da suke ciki amma jama'a ce wadda ta ginu akan cewa dukiya ta fi komi shine babban matsalar yaya za a yi a yi maganin matsaloli ba shugaba ba ne za a canza ba wannan matsale ba ce yaya za a yi maganin matsaloli ba jami'an tsaro ba ne babu ba wannan matsale ba ce duk abin da kake tunanin ya kamata a ce an yi an yi amma matsale ta ƙi gushewa to saboda mi saboda wannan fitina ce da na faɗa maka dukiya tana sama ga kowa tana sama ga komi kuma kan dukiya dan adam zai iya aikata komi ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan ne cikin al'umman najeriya wanda ba zai iya aikata komi ba kan dukiya amma mai yawa mai yawa wallahi shirye suke akan za su yi komi akan dukiya don girman allah ka gaya mani yadda za a yi a yi maganin matsala tare da irin wannan al'ummai al'ummar da take cikin wannan yanayin shi ne situation kinsu guda ɗaya wadda suke a kanta wadda kuma ita ce musiba ita ce jaraba ita ce sila ita ce sanadi kaka kara kaka rage idan dukiya ya zama tahi kowa kuma tahi komi to sai aya ya maganin matsala idan ta zo sai aka sami 'yan daba suna tara mutane suna cinakin mutum kamar akuya sai aka ce za a ɗauki mataki wa zai ɗauka sai ka ce ai shugaba Allah ya ɗora ma nauyi to shi shugaban in ya samu kuɗi yana iya sai da unguwa guda in dai ya tabbatar da zai samu kuɗi wallahi tallahi ba unguwa guda ba unguwa goma ma gaba ɗaya yana iya sayar da ita in dai ya samu tabbashin kuɗi sun shigo hannun shi kuma ya murje ido ya shahe baki ya dawo cikin ku yana Allah yana kuka tare da ku matsaloli sun yawa amma daga gehe kuma yana farin ciki akan wannan matsalolin in ka ce a jami'an tsaro su ne ya kamata su tashi tsaye jami'an tsaro duk jami'in da aka ba kuɗi ya koma jami'in tsoro ba jami'in tsaro ba wannan tsaron ya fasa shi in dai aka ba shi ya samu zai iya ba da uwar shi zai iya ba da uban shi zai iya kira a zo a kashe 'yan unguwarsu zai iya kira a kashe shugaban shi ma cikin jami'an tsaron zai ba da hanyar da za a zo a kashe shi saboda shi ya samu kuɗi in ka ce a talakawa su haɗa kai su talakawan kaf duk mutumin da aka ba kuɗi ba ma sai da yawa ba in talauci ya mai yawa 'yan dubabe da sun shigo hannun shi to shi kannan sai ya ba da ƙofa a tabka ɓanna ka gaya man al'ummar da take rayuwa cikin wannan halin daga ina za ka kamo mata gyara in kana son ka ka gyara saboda haka 'yan uwa musulmi mu yi hattara da hihita kuɗi akan komi me hattara wallahi yana zama sila ta sabkowar musiba kuma Allah ya bar mu da ita da haka muna fatan Allah ta'ala ya ba da kyaukyawar mahita muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki wato matsaltsalu da fitintunu da jarabawa iri-iri wanda suke saukowa a kowane yini cikin ƙasar Najeriya suna iya sa zuciyar mutum ta buga in tsaya yana kallon su ko yana bibiyan su wallahi akwai matsala akwai matsala akwai matsala mai girman gaske matsalar da ta kai saboda abin da yasa nake faɗi karara mu ba mu cika shiga ba cikin sha'anin Najeriya ko mu ce za mu yi magana bisa kan abin da ƴan uwanmu ne musulmi ƴan uwanmu ne na halitta ƴan uwanmu ne abin da ya same su na matsala yana damin mu amma muna taka tsantsan akan mu ce dole sai mun yi magana akan komi amma wannan fitinai da nayi magana akan ta wannan mafitinai da nayi magana akan ta kamar abu ne wanda yana damuna ina kwana da bakin cikin shi irin fitintunan da suke faruwa kuma an rasa mahita duk inda ake tunanin za a samu mahita to wannan mahita ba mahita ba ce ita ma ƙarin bala'i ne to ce sa na kai ga furtawa da kuma yin magana na tabbatar da cewa akwai malamai masu ilimi waɗanda suna sane kuma sun san cewa wannan shine sila shine tushe to in shine sila ya kenan za a yi magani idan dai ya zama na cikin malamai akwai masu irin wannan halin wanda in an ba shi kuɗi a soya ƙasar shi ba matsala ba ce in an ba shi kuɗi ba wai a 'yan garinsu ba ko 'yan uwanshi ko dangi a soye ƙasai ba matsala ya ci gaba da tilawa ƙur'ani daga ba yi zama na cikin 'yan siyasa akwai wannan matsalai cikin jami'an tsaro akwai wannan matsalai cikin talakawa kowa da daɗe ke in kaji ma mutum yana ta faɗa yana zarar baki yana to shi ma ba a bashi bane radda aka bashi yayi shiru shi ma ya daina faɗa sai dai ɗaura kwatanta ma mutane ba su fahimta ne lamarin nan ana ƙoƙari sosai a kansu shi kanshi duk wanda kaji ya tashi yana wada yana bala'i to badawa ce bata kawo gare shi ba dirar da ta zo hannun shi ko su masu kashe mutanen suka bashi wani dunkule to daga ran nan zai ce ya rantse da Allah bai taba ganin mutumin kirki irin su ba ai kirki gare su kawai ba a fahimce su bane sai zamana al'umma haka take rayuwa don girman Allah in aka samu wani mutum mai tsarkin zuciya wanda tsakanin shi da Allah yana son ya kawo gyara so yake gyara matsala ta ina zai faro gyara suwa za su kama mashi ya gyara wa zai kama mai ya gyara alhali kowa haka nan ne hale shi yake in shi dan siyasa ne sauran 'yan siyasa kyamar gyara take saboda da an yi gyara sun daina samun kuɗi su za su fara yakatar shi malamai masu karanta ayoyi da hadisai in suka ji shiru aljihu ya yi rashi ya yi hori to su da kankansu za su karkata akalan wa'azin zuwa ga caccaka kai mai gyaran dole ka daina gyaran nan ka bar ɓanna saboda ta hanyar ta kuɗi ke zuwa talakawa duk wanda ka kira ya kama in dai aka ce mashi ungo ya yi watsi da kai ya karkata can wurin yaushe za a gyara wannan matsalai da wannan bannai da wannan badakalai da wannan rikicin da wannan kwamacalan babu mai iya gyarawa sai Allah muna fatan Allah ya gyara muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya kawo gyara wallahi shi kadai ke iya kawo gyara a al'amarin Najeriya kuma babban abin damuwa da bakin ciki da takaici in mutum yau aka ce zai zauna gidan shi ya rayu bai da tabbas ana iya tsallakowa ta katanga a yanka shi in ka ce ka huta bari ka tai wani gari bisa hanya akwai macijai da kunamu da bala'o'i da yawa in ka ce bari ka tsallaka wata ƙasa kyamar ka ake saboda suna ya riga ya lalace kowace ƙasa gani ake kai mugu ne kowace ƙasa ka je ka raba don allah a ina mutane za su sa kansu ta rayuwa wallahi duk inda waɗannan 'yan uwan namu suka je a cikin ƙasashen duniya ko to za a ga ana nisa da su duk in ka gama mutum ya ya saki jiki to bai ida gana duk radda kace daga can kake kawai ya kaci alaka da kai ya kamata jama'a mu dawo mu rike addinin mu kuma mu rike mutuncin mu da gargajiyar mu ya kamata mu dawo akan asalin mu ya kamata mutane su dawo akan hayyacin su wannan muguwar rayuwar ta sanya dukiya ta yi uwa ta yi uba ta yi Allah ta yi annabi ta yi ƙur'ani ta yi komi wannan rayuwa ce ta dabbanci kai dabbobi ma ɗauka alhakinsu ne ba su irin wannan rayuwar suna mutunta 'yan uwansu suna girmama akuya ba ta zuwa ta kama a zo a kashe 'yar uwarta akuya saboda ta samu dussa babu dabbobi ba su irin wannan rayuwar irin rayuwa ta ƙarshen duniya a kan dukiya a yi ta gwagwarmaya kan kai ka samu ka kwamce wannan ka kwaɗa wannan ka kashe wannan sai ka ƙare kashe su kai ma sai a kwamce ka ba za ka ci ba ta muna neman Allah ya kama mu sassabci wannan musiba da wannan jarabawa da ta fada a makwabtanmu Allah ta'ala ya bada mahita ya Allah ka tausaya ka sauƙaƙa ka dafa ka agaza ka kama Allah ta'ala ka kawo kyaukyawar mahita wadda za a samu a kubuce ma wannan musibu da wannan bala'i ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki babu wani wanda zai iya share mamu waɗannan hawayen sai kai ya Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka Allah ka yayi wannan musibai Allah ka yayi yayi wannan musibar sauran kasashe na musulmi baki ɗaya Allah ya tsare su ya kare su Allah kai ya musu irin wannan jarabawa baka Allah ta'ala ka tausaya ma sauran kasashe na musulmi ka ka musu wannan fitintunu wanda kuma suke ciki dumu dumu Allah ka ba su kyakkyawar mahita Allah ka fitar da su daga ciki Allah ka kawo musu buɗi Allah ka kawo musu agaji Allah ta'ala ka kawo wani abu wanda zai zama sanadiyyar tarwacewa dukkanin waɗannan musibu da kuma samar da kyakkyawar mahita ya Allah da rahamaka da sunayenka masu tsarki ولا حول ولا قوة إلا بالله مطيد صلى